أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta laraba alhamis 23 ga watan ramadan shekara ta 1447 wanda ya daidai da biyu ga watan maris 2026 miladiya wannan shi ne majalisinmu na 23 a wannan wata mai alfarma da muka saba muna gabatar tafsirin alkur'ani mai girma a daidai wannan lokaci muna cikin sautul bakara aya ta 101 insha Allah yau za mu karta aya ta 101 da wani bangare na aya ta 102 Allah ta'ala ya ce wa lamma ja'ahum rasulun min indillahi a lokacin da wani manzo ya zo musu daga wajen Allah ta'ala usaddiqul lima ma'ahum wanda yake gazgata abin da ke tare da su na injilan su da tauran su nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah sai ga wani gungu daga cikin waɗanda aka ba littafi sun yi wurgi sun warware alkawarin da ke cikin littafin ubangiji suka yi wuyi da littafin ubangiji wara a buhorihim a bayan bayansu ka annahum la ya'lamun kai kace ba su taba sanin littafin ba wa taba'u suka bibi ma tatlu shayatinu abinda shaydanu suke bibiya suke karantawa ala mulki sulaimana saboda suke karantawa dan ƙarya akan annabi sulaimana da mulkinsa wa ma kafara sulaimanu annabi sulaim bai zama kafiri ba shi walakin shayatin kafaru sai dai shaydanu sune suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihra suna koya ma mutane sihiri tsafi wa ma unzila 'ala al-malakaini kuma suna koya ma mutane abinda aka saukar wa wannan mala'ikun guda biyu bi babila ababila haruta da marut wanda sune haruta da maruta wa ma yu'allimani min ahadin su din su biyu ba sa koyarwa wanda daga cikin su hatta ya kula har sai sun ce masa inna ma nahnu fitna mu fa jarabawa ce wala takfur kakka kafirce mu imaninka fata'allamuna minhu ma yafariquna bihi min al-mar'i wa zawjihi suna koyo daga wannan mutane guda wannan mala'iku guda biyu abinda za su suke raba tsakanin mutum da matarsa wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah su din ba su san su da kowa ba face da izinin ubangiji wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna je suna dai zuwa suna koyan abinda zai shiga da su ne ba zai musu amfani ba wala qad alimu kuma sun sani dan asanar da su a cikin littafansu laman ishtarahu duk wanda ya je wato ya musanya wannan sihiri ya musanya wato lahirarsa da wannan sihiri din ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da rabu a lahira wala bi isa ma sharau bihi anfusahum tar da abin da suka sai da kawunan su da shi law kanu ya'lamun inda sun sani a wannan aya da muka karanta da ma ayan da za ta zo a bayanta da kuma ayan da makanta tun daga wannan ma ja'a rasulun min indillahi wajen fasara su fasara ce wacce take ta daga cikin ayoyi wacce ta ko ta take da wato santsin gaske malamai suka je suka dawo ta yanda hatta wanda suka zama sun shahara da wato sanin tafsiri da gwaninta a tafsiri da za ka same su wasu daga cikin malamai marubuta ba sun yi inda inda wajen fasara wannan aya saboda yadda aka je yana za a yi a fasara sosai a ta'amari za yi kokari insha Allah ta'ala a mu taskace abinda malamai suka faɗa ko mu shiga cikin ruwayoyin abin mu a hankali in Allah ta'ala ya yarda insha Allah ta'ala Allah ta'ala zai shirye da mu zuwa ga abinda aka yi sabani na gaskiya Allah ta'ala anan yana cewa lamma ja'ahu rasulun min indillahi a lokacin da wani manzo ya zo masu wanda yake daga wurin Allah ne wannan manzan wanda muka ce saboda girman sha'anin manzan Allah sai ma aka shirye mishi aljalam aka ce wani manzo kaman ba a san shi ba saboda girman sha'aninsa musaddiqu lima ma'ahu wanda yake gaggata abinda wato yake tare da suna at-taura da injila nazara fariqu min alladhina utul kitaba alladhina utul kitaba wanda aka ba su littafi sai suka yi wurgi da abin da littafin ubangiji suka bar littafin ubangiji suka ba a tara suka bar injila suka bar qur'ani kuma wara a zuhurihim suka wurge da su a bayan bayan su ka annahum la ya'lamu kai kace bu sani ba wannan aya shimfida ce akan da suka bar ayan qur'ani suka bar littafin Allah to me suka amfani da shi kamar yadda mutane suke yawan faɗi kuma haka yake ba to bashi wa ka ce kai ba za ka yi ake alkhairi ba kuma ka ce kuma za ka shari ba a ayin baka yi ake alkhairi to sai ka shari in baka shari ba sai ka alkhairi dole sai dai ɗayan biya ba ya yiwa ka ce wai shi kai ba musulmi ba kai kuma ba kafiri ba a sai dai kai kai musulmi ko kai kafiri dole ɗayan biyu ne in ma ta kira wai in ma kafura in dai maganar addini ce to ubangiji ya riga ya tsaga ne wato ko dai ka zama mai godiya gare shi ko ka zama mai mutunci gare shi amma ba za ka ce wai kana baina baina ba shi ne ubangiji zai faɗi da suka bar tafin Allah mai suka je suka wato musanya da shi Allah ta'ala ina ba da labarin lokacin da annabi annabi Muhammad ya zo musu da gaskiya ya zo musu da Qur'ani wanda Qur'ani ne yana gaskata abin da ya zo gabanin su sai wato suka kafirce da wannan manzon suka yi wurgi da abin da aka saukan masa suka yi wurgi kuma da koyar littafin sun da littafin su ya ce su imani da shi suka bi abin da magabatan su suka rika wato yi na wato kire da tsafi da sauransu to su sai suka bin sahun wannan wato magabatan nasu a nan alkala da cewa ra'a buhurihim a bayan bayansu wato sun bar shi kamar wanda idan ya bar abu ko ya wurgi da shi zai wurgi da shi a bayan shi wato ba zai ƙara tunkarar shi ba a nan allah ta'ala yana faɗan cewa a lokacin da Allah ta'ala yake cewa wa ra'a buhurihim ka annahum la ya'lamu wato suka bar wannan koyarwar littafin da aka saukar musu suka bar koyarwar kuma littafin da aka saukar manzon Allah suka yi wurgi da shi kamar mai yin mai wurgi da abu a bayan bayan sa dai ina maka cewa wato wannan sun yi watsi da wannan koyarwar baki daya ba za su koma mishi ba sai suka bi abin da wato a shedanu suka dinga kirkirawa na sihiri wanda suka fito da shi suka dinga yada shi suka dingina saboda tsabin iri suka jingina masu annabi sulaimana suka kuma jingina masu sakatararsa shi ne asubu ibn barkayya Allah ta laice wa ra'a buhurihim suka bar shi a bayan bayan su ka annahu la ya'lamun kai ka ce ba sani ba kai ka ce wato ba su taba sanin addini ba wannan shine abin da Allah ta laice ba da labari wannan matashiya ce na abin da za mu karanta a wancan a ita ayan gaba Allah ta'ala ya ce wa taba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman sai da bayan sun bar littafin ubangiji sai suka je suka bi abinda shaidanu suke bibiya suke kutsawa suke karantawa ala mulki Sulaiman akan mulkin Annabi Sulaiman a kusan da yawa daga cikin malamai irin su Ibn Ishaq Sa'id al-Maghazi wa Siyar da Ibn Jurayj Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Jurayj sun faɗi cewa wannan faɗin Allah ta'ala wa taba'u mattul shayatin ala mulki Sulaiman wannan ana magana ne da wato Yahudawan zamanin Annabi Sulaiman da wanda suka zo bayan su amma su su asudi da surabi ibn Anas al-Qurasani suna cewa a'a wannan ana magana ne da Yahudawan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Imam Tabari ya zabi wannan magana amma dai maganan maganan cewa na zamanin maza Allah ne ake magana da su to wannan yafi kama saboda an mun lura ayoyin bayan aina magana da Yahudawa zamanin maza Allah ne sai dai kuma duk da haka ana alakanta su da wato magabatan su tunda sun bi wannan magabatan nasu akan wannan kiran su ba sun bi su akan haka dan haka sai ya zama Allah ta'ala yake yi ma Yahudawa zamanin maza Allah magana yana kokarin nuna musu cewa wato su ma suna nan akan aqidar magabatan su wannan shine magana su Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam kuma shine magana su Al-Qabri wataƙila maganar muhammadu ibn sa'ad sa'ul magazi wasiyar su ma maganar ba nesa take ba da suke cewa yahuda zamanin annabi sulaimana wataƙila yadda suna magana cewa su ne asali su suka fara kawo wani kiran da baya kuma yahudawa zamanin manzana su ma suka bi su akan haka Allah ta'ala ya ce wa taba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman suka bi abinda wato shaydanu suke karantawa game da mulkin annabi sulaimana tatlu a malamai sun mashi fasara guda biyu fasaran farko suka ce wannan daga tilawa ne tilawa shine karatu tilawa ita ce karatu wato abinda ake magana ba ta tuli shayatin ai ma tuhaddithu wa taqubu wa taqra'u abinda suke karantawa suke bibiya naman abinda aka rubuta gami da lamarin sihiri wanda suke danganta ma Annabi Sulaiman suke danganta ma shi sakataren sa Asim ibn Barqiya ma ta tulu ai ma taqra'u wa taqubu wa tuhaddithu bihi wannan shine fasaran farko da malamai suka yi irin su mujahid ibn jabr da su qatada kuma shine abinda abinda riwaya da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas yake hukuntarwa riwaya da al-Amash rawaito daga Abdullahi dan Abbas ko in ce al-Amash daga Minhal ibn Amr daga Sa'id ibn Jubayr daga Abdullahi dan Abbas duka wannan shine abinda Abdullahi dan Abbas yake faɗa cewa wato akwai wani littafi da suka je suka samu daga baya sai suka je suka wato sanya shi sai da wato littafi na sihiri amma suka sanya shi cewa shine abinda Annabi Sulaiman ya rika yi so sai magana na biyu da malamai ke da shi wajen magana ta tilu wasu suka ce ma'ana ta tatabba'u wa ta'malu bihi wato suna bibiya suna bibiya shi kuma suna aiki da wannan littafin wanda aka tsinto aka ce kuma na Annabi Sulaiman ne wanda suka ce daga talayat lu tilwan tataliyan min tatabu daga bin wani abu in ka bi abu sau da kafa ka bibice shi har sai da wato ka ga karshen shi to sai a ce maka talautahu ka bibice shi wanda shi ne fasar da asudi ya yi asudi yana ruwaito wannan fasar daga abu malik gazuwan al-ghifari daga abdullahi dan abbas wani isnadi ne hasan sannan kuma shi ne masu fasarar da mas'ud ibn al-mu'tamir yake ruwaitowa daga abu razin mas'ud ibn malik al-kufi wanda duka in ka tattara zai iya zama duka ma'anar za su shiga cikin juna da ba na bazan tilawa ai da me yasa ake kiran tilawa tilawa saboda saboda tatabu'ul qira'a saboda in ka karanta za ka kara kanta ayan gaba ka kanta ayan gaba kaga suna bibiyan juna daga nan ake cewa tilawa tilawa saboda haka zai zama duk ma'anar zai iya koma abu daya shine wato sun je sun bibici wannan littafi da aka kirkiro aka ce littafin annabi sulaiman ne littafin kuma asifu ne ibn barkiya shi ya rubuta suka bibici wannan littafin suka yada shi wajen mutane suka ce wato shine ta ta wannan littafin ne annabi sulaiman ne ya mallaki ya mallaki duniya baki daya saboda tsaban ƙarya الشياطين الله تعالى يدعي إلى ما تتلو الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين عند عند الإطلاق إن أخذت الشيطان أنا مقال الشيطان أجنو فما دي أنا أنا مقال الشيطان أجنو ده متعني بك إلا باوي الشيطان ني ده أجنو كده بقى سنة أي سيدة سكاي واتو ولي ألايا سكاي ولي قوانتي تيني هذا جولة سنة أخذ كتير ونك أري هذا وأنا شيني أبدا ما لم يسكي فلا الله تعالى يكتوى على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان suka bi abin da shidanu suka dinga kirkira akan mulkin Annabi Sulaiman suka ce ala mulki Sulaiman wannan suka ce ma'anar safi wannan wato fi mulki Sulaiman gami da mulki Annabi Sulaiman kamar fadan Allah ta'ala ne wala usallibannakum fi jubu'in nahl ce wannan ai wala usallibannakum ala jubu'in nahl lokaci ala da fi suna yin munawaba suna wato wato suka zama majadin juna idan ɗaya ya zo sai zama ya dauki ma'anar ɗaya wannan ma'anar wasu daga cikin malamai sun faɗa haka kamar su zajjaj kuma shi a kabari shi ma ya kawo suka ce ana cewa hadatha kaza fi ahdi kaza wa hadatha kaza ala ahdi kaza duk ma'anar su daya kaza ya faru a lokacin mulkin wani sai su ce fi ahdi ko ala ahdi suka ce da ana faɗan haka ibn atiya al-andalusi sai ce ala mulki sulaiman ai fi mulki ala nubuwati sulaiman wato wannan mulki ana ana magana mulkin sa da wato shari'ar sa da kuma annabtansa da kuma halin sa to wannan kaga ne ba yana magana yana magana akan mulki ne ba yana magana akan ala da muke magana akai ba imamu ibnu kathir al-hafiz ibnu kathir yake cewa anan wa taba umatu shayatin ala mulki sulaiman sai ubangiji ce ala mulki ce fi mulki sulaiman ba saboda shi tatlu din an tamini an kunsa masa ma'anar takdim wato suna bibiya amma ta wato hanyar kire da ƙarya shine ai ma tatlu ma takdimu shayatin ala mulki sulaiman abinda suke kira masa suke danganta masa tsaba ƙarya to tunda an zo da ma'anar ƙarya sai aka sanya ala za ta zama ita ce dalilin wannan ƙaryar da aka share sai aka kawo tatilu din saboda wato ka fahimce abin da ake magana ai ma tatilu kaziban ala mulki sulaimana abin da suke wato bibiya suke kukkutsawa da ƙarya akan mulkin annabi sulaimana to menene Allah ta'ala anan yake kore ma annabi sulaimana yake cewa ƙarya aka masa menene ya faru akwai labarai da aka ruwaito wato kusan ka'i cewa labaran suka suka shi uku akwai wanda suke daya gaske daya wato an yi an wuce guwa da iri wasu kuma sun zo sun share labarin sun ce babu labarin baki da wasu daga cikin malaman tafsiri wasu kuma daga cikin malamai sun tsaya tsakiya sun tsaya tsakiya sun tabbatar labarin bangaren da zai karbu bangaren da ba zai karbo kuma sun ce wannan ba daidai ne ba wanda wannan shine magana kuma na daidai saboda ka cikin labaran nan da za mu karanta za mu wani takaitawa kwarai da gaske mu karanta abin da ke shi ne zai taimaki wajen fasarar tafsirin amma ba haka ba kamar da na faɗa akwai ɓangaren da makaita suka je suka kareto suka wato kirkiro sannan kuma akwai abin da yake asalinsa ya ya tabbata amma makaita sai suka ƙara wasu suka masa kai da kafa akwai wanda kuma wasa akwai wanda suke ahlus sunna manyan malamai suka tsaya suka bincike suka tace saboda haka duk wanda a cikin malamai bai tsaya ya bi inda malamai suka tace ba to shi ma sai ya zama duk kansa ya buga a wato kisan yadda take a takaicenta za mu yi tuna akwai daga cikin ayoyi da ubangiji ke cewa wala ka tafatan na sulaimana wa alqaira ala kursi hijatar sun ma'ana Allah ta'ala ya cewa hakika mun jarabci annabi sulaimana muka sanya wato jiki akan wato karaga mulkinsa sa daga baya amma sai kuma ga Allah Allah sai yayi masa wannan wannan jarabawa da ya shiga to wannan shine abin da ya faru wannan shine mafarin kissan nan in kafin ka shiga ko kafin ka fara magana na kafin ka fara magana ta malamai akan wannan masalar ka fara kawo wannan aya tukuna cewa ubangiji dama ya faɗi cewa ya jarabci annabi Sulaimana a karagan mulkin sa sai ya jarabce shi ya zama ya rasa mulkin sa na wasu adadin wasu lokuta to za mu bari mu karanta abin da malamai ke ke ruwaitowa game da wannan imamu ibn abi hatim ar-razi abdurrahman ibn abi hatim ar-razi abu muhammad da shi da muhammad ibn jari al-tabari abu da'far da kuma su imamu nasa'i a cikin al-kubra da sauran malamai sun fitar da isnadin su zuwa ga al-a'mash suleiman ibn mihran daga milhan ibn amr al-kufi daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa kana nabi asaba sulaiman bin daud abinda ya same annabi sulaimana dan dauda fi sababi unasin abinda ya faru da shi jarabawan da ya samu har bayan rayuwarsa kuma jarabawan ta cigaba da binsa sai da Allah ta'ala ya saukar da uzurinsa a Qur'ani shine wato akan wasu akan wasu mutane ne wata kabila ce wata kabila wacce take ya ya aure wata mata a cikin su ana kira wannan matan jarada sunanta jarada wa kafirin akrami da sa'ihi alaihi ita wannan matar tana daga cikin wacce ta ya fusanta ya fusanta a cikin a cikin matayensa ya fusan wannan wannan matan nasa qala ta yace fa kana hawa su sulaimana an yakuna alhaqu li ahli jarada fa yaqdi lahum sai zama wato tsakanin kabila wannan matan da kuma wato a wasu mutane akwai husuma abin kuma ya hada hada ita wannan jarada din ina son takaita ne saboda a gane sosai ya hada husuma hada ita wannan jarada da da aka zo sai manzo Allah sai shi manzo Allah Suleiman sai zuciyarsa ta so ta karkata ta yi ya fi tsammanin cewa gaskiya za a fi samu ne bangaren jarada wannan kuma wani abu ne amma da aka tashi zai yi shari'a kuma su yi kenan shi a ya kuzi lahum ya so a ce wato gaskiya bangaren jarada ce saboda ita ya fi sani kamar kai ne za ka yi hukunci shi wannan kasan mai gaskiya ne shi wancan gabako ne baka san gaskiyarsa ba tun aka zo za ka yi hukunci kai za ka yi alƙalanci amma sai zuciya kai fara karkatar ma wanda ka fi tsammanin gaskiyarsa to wannan a haƙƙin annabawa ma wanda laifi ne a haƙƙin annabawa wanda laifi ne wannan abin da ya yi shi ne ubangiji ya jarabce shi da wannan abu da abin da ya jarabce shi misali shi ba akwai wani abu kwatankwacin wannan da ya taɓa samun sa yana cewa wato inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi lalle mun saukar maka da littafi da gaskiya litahkuma bainan nasi ma araka Allah saboda wato kai hukunci tsakanin mutane da abinda ubangiji ya nuna maka ba abinda kai ka ga dama ba yake ga manzon Allah Allah ta'ala ya ce masa fala takul kha'in khasima kar ka zama kana bai ma wani mai ha'inci wato kana kana kare shi bayan an gama an gama bazala wannan maganar sai Allah ta'ala yake yace wa taqdirullah ka je ka je ka nemi gafaran ubangiji inna Allah kana ghafurur rahima Allah tsalle Allah ta'ala mai gafara ne kuma mai wato mai jin kai ne a gare ka in ka je ka duba fasar da malamai suka yi ma wannan ayar wasu mutane ne ana kiran su banu ubayrik suka zo a cikin su wani musulmi ya je ya laifi da ya laifi sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kasancewa ya san shi cewa shi musulmi ne kuma an fi tsammanin tunda wanda yake rigima da shi ba musulmi bane to tsakanin musulmi da musulmi ba bai wa aka tsammanin da gaskiya musulmi to sai da kamar ce ya fi tsammanin gaskiyar za ta kulle ne a ɓangaren musulman to bai san cewa shi ha'inci ya yi ba to nan da na sai Allah saukar da aya cewa inna anzalna ilayka kitaba bil haqqi litahkuma bayna nasi ma araka Allah wa la takun lil kha'ina khasima wastaghfir Allah inna Allah kana ghafurur rahim yace lalle mun saukar maka littafi nan da gaskiya dan ka musu adalci ne kar ka zo wani mai ha'inci kawai saboda kana tsammanin zai shi zai gaskiya kalama kana masa hukunci tun kan ka shiga tun kanka hukuncin ka yi bincike zuciyarka ba ta fi karkatar ma wannan mutum dan uwanka musulmi sai ce to ka je ka nemi gafara daga yanzu ka ji abu da shi aka yi da manzon Allah je ka je ka nemi gafaran ubangiji to shi ma wannan shine abin da ya faru da Annabi Sulaiman Annabi Sulaiman da ya zo sai ya fi tsammanin cewa wato gaskiyan kila za a fi samun bangaren wannan jarada da to mu su annabawa kamar da kuka sani abu da ke zama laifi a babu su mu a wajen ba laifi bane mu yanzu ka ga mi wannan ba wani dan a zuciyar ka ka dan samu kakatan wane lokacin zaka alƙalanci ba za a ce maka dame ba amma amma wato ba shi da aka fi so ba khilaful aula ne to su annaba kullu amrun sai aula su kuma ba za Allah tun daga nan aka hana shi ya ma kuma yana ce masa habbai yake cewa inna ma ana bashar inna ma ana bashar wa innakum tahtasimuna ilayya fala'alla ba'dakum alhanu bi hujjatihi min ba'd yace ni din dan adam ne kuna zuwa kuna husuma a wajena fala'alla ba'dakum alhanu bi hujjatihi min ba'd wataƙila wani ya fi iya juya baki ya lauya magana in an je za a yi husuma a wajena to shine sai ke cewa faman qabaitu lahu bi haqqi akhihi duk wanda da ya wani hukunci a haƙƙin dan uwansa dauka na bashi alhali ya san ba haƙƙin sa bane fa inna ma aqba'u lahu qit'atan minna to ya sani abin da nake bashi ne wani bangare na wuta wannan zalatin kaga an hana shi daga nan kuma sai ya hana ya zama aka ji za a hukunci ko da abubakar ne da wani wanda ba abubakar ba to ba zai tsaya yana cewa shi ya san gaskiya abubakar ba don haka zai hukunci da bangaren abubakar ne a zai shiga ne da wankakken zuciya masu allah shi tun daga wani lokaci saboda a babin annabawa abin da yake ba wani laifi ne mu a wajen mu ko kuma khilafin abu ne su a wajen su laifi ne a wajen ubangiji laifi ne idan su suka haka haka ubangiji a nan bayan mazalla ya sami alhamul qalbi zuciyarsa ta dan karkata mashi wancan musulmin sai Allah ta'ala ke ce masa ka je maka ka je maka ne istighfari wastaghfirullah ka je ka nemi istighfarin ubangiji inna allaha kana ghafurur rahima to shi ma shi ne anan shi annabi sulaimana da yazo zai hukunci tsakanin waɗannan mutanen jarada din sai wato a zuciyarsa ta fi karkata cewa watakila bangaren mahaifar matan nan tasu sun fi gaskiya to a wannan sai ubangiji ko sai zargi shi me yasa baka bari kayan hukunci ba amma da tashi ne hukunci kuma sai musu hukunci da gaskiya kuma ya tashi ne musu hukuncin sai ya musu hukunci da gaskiya to shine a nan da Allah ta tashi ya tashi wato jaraba shi kun san a ko ko da ko a yanzu ne ba ko a yanzu ai kun ga kun ga wato idan ana son ai forging wani wani abu na shugaba ai signature shi ake ake dauka to a can lokaci abin da aka aka fi shine wato zobe zobe haka da duk abin da ya rubuta zai zai stampi a wajen ya buga khatamin sa ake faɗa to shi kenan da tashi zai shiga zai shiga wato ya je ya zaka ya gewaya sai ya cire zobansa da ya cire zobansa sai ya ba ita wannan jarada ne ke jarada da wato da aka bayar daga nan sai wani shaidani sai zo ya kama da annabi Sulaiman wannan kaga shine babbatin annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma asar annabawa shi manzo Allah ba a samu wani shaidani da yake kama kama da shi to shikenan shi sai aka samu wani shaidani ya zo yayi kama da annabi Sulaiman a wajen a wajenta sai zai ce ina wannan hati khatami ce ina wannan zoben kawo kawo ban zobe na sai ta bashi zoben shi kuma da da ta bashi zoben sai fa akaza mu falabi sau sai ya sa wannan zobe din to bayan ya sa wannan zoben fadalat lahu shayatinul jinn wal ins shikenan shi dan ajanda mutane sai suka zama sun sun wato kaskantar masa sun koma sai abin da ya faɗa shi kuma annabi Sulaimana sai Allah ya jarabce shi ma in ya mena cewa shi shine shi shine ba ba za ta ba gane ba ba za a gane ba ubangiji ya jarabce shi saboda wancan laifin da yayi alaihi salatu wassalam to shine anan Abdullahi dan Abbas yake cewa fan balaqat ash-shayatin fi tilka al-ayyam aw nan kwanaki da ubangiji ya jarabce annabi Sulaiman ya kasa dawowa masarautarsa ya zama wani jiki ne kawai ubangiji ya sanya masarautarsa yake abin da ya ga dama kuma yake tsiya ta kusa sai ya zama da a wannan lokacin sai shaɗan suka dinga tafiya ko ta ina fakata bat kutuban fi hasir suka rubuta suka rubuta littattafai wanda a cikinsu akwai sihiri wa kufurin da kafirci sun ba dafa ruwa sai suka je suka binne tahta kursi sulaimana wato a karkashin karagan annabi sulaimana sun ba akhrajuha daga baya bayan mutuwa annabi sulaimana sai suka fito da wannan littafin fa qara'uha ala nasi sai suka yi karanta mutane وقالوا suka ce inna ma kana Sulaiman yaghlimu an-nas bi hadhihi al-kutub da ma Sulaiman da ko ga yana magana huda huda huda tsaye su mishi wato da'a annabi su mishi da'a wani wani mutane su mishi da'a kawai da sihiri yake musu sihiri yake musu fabari annas min Sulaiman sai mutane suka zama sun mutanen sai zama sun wato sun yi hannun riga da annabi Sulaiman suka ce ashe ma ba annabin Allah bane wa akfaruhu sai suka kafirta shi hatta ba aka Allah Muhammadan fa azal Allah uzrahu har sai Allah ta'ala suka da Muhammad sai Allah ta'ala suka da uzurin sa wannan bangaren farko da labarin kenan cewa wato wani jiki ne wani shedani ne da ya zauna tana aka fara samun mashiga an samu wani bangare na wato abin da suka rubuta an binne shi a inda Suleiman din aka san cewa da abin da ya je ya gani kamar wani wa kamar wani wato gidan kasa yayi haka da abin da ya kwato wa hannun shedanu ko dan kanzarin mutane sai ce abin ne a wajen to da shedanu suka san yana yin wannan sai suka dauko wannan ta musu kusa a wajen kuwa kaga kaga shedanu kamar da dama ba wanda suka san aljannu suna cewa su suna za su iya plan din shekara shekaru su ba su ba su suna da hakuri wajen in suka yi plan suna da hakuri kwarai da gaske wannan isnadin sa isnadi ne sahihi a wasu daga ciki sun nemi wannan isnadin su illanta shi saboda ana ana da al'amash amma wanda ba su dace ba alfasawi yana cewa al'amash idan ya rubuto hadisi mutukar ba a san cewa wato ya ta dilisanci ba to kuma ba za a ana karban hadisin sa ko da an ana kai sannan kuma wannan ruwaya yana bayyana al-mihal ibn abd a saboda malamin sa na kufa wanda kuma baya cikin abin da ake tsammanin zai yi tadlisanci ko yin makuri a ciki wannan shine wato kamar da na faɗa asalin da labarin yake to amma daga baya aka samu wasu makarita suka rika ƙara ma wannan labarin wuya wuya da kafa suka ce ai Suleimani din ba daga baya je har ya yaki kabilan ita wannan jarada din kuma daga baya ma har wato ya zo daga baya ita wannan ba musulma bace ma ashe daga baya sai ya zo ya ya ba ta dama yace ta duke shi cewa Allah ya ba ta dama ta dauko gunki ta rika bauta ita a gidanta ya ba ta dama ta dauko wannan gunki wannan duk bai tabbata ba wannan da ƙarya ake yi wannan wannan da muka karanta yanzu shine ya inganta sai kuma abu za mu karanta a gaba ba shi ne kaɗai labarin ba wani a dunkule shi kanshi labarin ya zo amma yana son a fahimcewa wani anwar za ka ji kan wannan labari to ƙarya ake yi to kaga anan dai lallai ubangiji ya jarabci annabi sulaimana wani shaidani kangararre ya je ya kamanci ce ya da shi ya haramta mushi mulki sun adadin wasu kwanaki wanda adadin wannan kwanakin ne aka je aka banna wanda ya har ubangiji ya cika jarabci jarabtan annabi sulaiman da wannan bannan har zuwa wato bayan mulkin sa har zuwa bayan adadin wasu shekaru da yawa sai da bazala ya zo sai ya ƙara bayyana da hakikanin al'amarin yadda yake a to shine anan bayan ubangiji ya dawo masa da mulkin sa kuka ji annabi sulaiman yana wannan addu'a da yake yi cewa قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب cewa ya ubangiji kai gafarta min abin da nayi a baya kaga wato yana ishara zuwa ga wancan abin da yayi na wato hanni na zuciya ba fa hukunci ne ba yayi zalunci ba fa zalunci a hukunci ba zuciyarsa ce ya fi tsammanin za wato gaskiya za ta fitowa bangaren matarsa ubangiji ya da tashi da wannan to kaga shi annabawa suka yi abin da ubangiji baya so kuma ya ma musu hukunci ya musu hukunci wannan wani abu ne wanda yake ba san me zai sa ba in ba dan wasu sun sun kirkiro wasu bangaru akan akan wannan ba da sabani ba san me sa sabani akan wannan ba abu ne ba da alqur'ani yake yace rabbi fitilli ya ubangiji gafarta mu wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di kai mun baiwan mulki wanda bai fafau bai dace ba wani bayana ba wato shi sai ya ma ya addu'a ba kan da mai addu'a ya zama ko da ba ba kawai da zobe na ba a'a kawai mulki na wani kawai ya zama irin mulki da in ka bani kuma wani ya zo iri na to in ko ka bashi zai dace da shi mulkin shi yasa manzo Allah da yazo zai daura dan aljanna to da ya tuna wannan addu'a sai ce a to dan uwansa Annabi Sulaiman ya yi addu'a sai haka manzo Allah sai bai yadda ya daura dan aljanna mutane so sun daura dan aljanna ba saboda wato ya wato tabbatar da wannan addu'a da da dan uwansa Annabi Sulaiman yayi to anan kuma kaga daga cikin wasu daga cikin abubuwan da aka rufe suka yi ma'anar su da ma da makirci shine wato tun a lokacin sa ne a wannan kwanaki aka fara rufewa tun a lokacin da aka fara rufewa akwai wanda adam shi ma ya rufe akwai wanda asibu suka tada shi shi ma ya binne to amma yanzu na fara magana akan wanda su aljanna da kan suka fara binnewa tukuna to wannan shine dai abin da abin da ya faru to daga a wannan kwanakin da ubangiji ya jarci adam Suleiman su shidanin sai ya zama da wato sun koma suna zuwa suna tunda a lokacin ba a hana su karkana sama ba kusan kamar yadda muka fada in aka ce suna zuwa sama ba wani suna zuwa sama ta ɗaya ne ba bayan da je ai ba wani da je wanda wajen sai da sultani sai da famishin kana gani ko banza Allah da Jibrilu Jibrilu shine shugaban wanda suke sama amma ya tafi amma sai an tambaye shi su ba kasa shi suke sai da ya kwakwasa sai aka tambaye shi to yaya aka ce to da kai da waye sai aka ce da suka tambaya kai da waye to duk mala'iku sun san matsayin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma da aka ce da ya da Muhammad nake sai aka ce to an aiko yazo ne sai da sultani ba wanda yazo eh sai shiga cikin mulkin ubangiji malakutun sama can ya abin da ya ga dama ba isa ba saboda haka wato abin da ke faruwa in an ce suna zuwa suna wato satan satan ji a ubangiji yakan yi wahayi idan yayi wahayi idan abin da yake na wato maqadirul khalaiq ne abin da ubangiji zai kaddara zai kaddara a wannan bangarorin to ai daga baya wannan ilimin mukan ana rarrabawa ana suna rarrabawa malaiku tsakanin su to kun ji abin da ubangiji ya faɗa kun ji abin da ubangiji ya faɗa kun ji abin da ubangiji ya faɗa kaza da kaza zai faru kaza da kaza zai faru saboda haka sai a je kowane bangare shikenan a sun samu wannan ilimi musamman wanda ke da alaƙar nasu bangaren to akwai kuma wanda suke kuma wajen girgije malaikun da suke wajen tsakanin girgije kawai a nan suke kai kawansu to su kuma a nan ne su kuma waɗannan a cikin an zasu sai su ji abin da wato abinda wato wannan wanda suke wajen girgije suke faɗa wannan shine abin da ya fato to a wannan lokaci da ubangiji ya jarabci annabi Suleiman an samu irin wannan sai zama wasu daga cikin su suna zuwa suna satoji a saran samaniya idan suka zo kuma sai su hada garwaya shi da karerayi in suka garwaya shi da karerayi kuma sai suka dinga kulla abin da suka jiyo na gaskiyar da karerayin su da cewa wani ilimi na musamman na sihiri da waye da waye da sauransu to kaga yadda abubuwa suka fara rikicewa suka je suka kulla abin da wato a ilimin muka da mutanen baji da na tsafi da suke yi da sauransu da sauransu su annabi Sulaiman bayan ubangiji ya dawo masa da mulkin sa ya ta kokari wajen wannan littafin da suka dinga rubutawa yana zuwa yana confiscated da yana kwakwatowa wanda iya kwacewa da ya kwace sai sai ya sa ya binne kar mu wanda kuma da mashi dan sun sun binne wani abu a wurin saboda tsabar makirci to shi ma kun da kuma sai ya binne wasu daga ciki to wannan ubangiji ya ya kaddara abu to bayan da aka iya dama duk yanda kamar kamar wato wani lokaci in kana karanta labarin rigiman rigiman wato waki ati daman ne rigimar su aisha da bangaren su ali sai ka ga kadara ce kawai ce zai ga me yasa ba a yi haka ba sai kadara to kadara ce shi ma annabi sulaiman sai ce da ma ya kuna da ma ya karatu kadara ubangiji ya kadar wani abu kuma wannan ruwayar a ruwayar da aka fahimci mana wannan shine wato ruwayar da Imam Hakim alai sabuni ya fitar da shi da Ibn Jarir al-Tabari da kuma Ibn Abi Hatim al-Razi suke fitarwa ta hanyar Husayn ibn Abdurrahman as-Sulami daga Ibrahim ibn Harith as-Sulami yake ba da labari cewa suna da wajen Abdullah dan Abbas sai wani mutumin ya zo masa daga bangaren Iraki labari ne mai tsawo zan wato yanki to a nan sai aka zo aka fa tattauna wato maganar shidanu sai shi Abdullahi da barka inda shayatin kanu yastariquna as-sam'a da shidanu sun kasance suna zuwa suna satan ji wa kana ahaduhum yaji'u bi kalimati haqqin ɗaya daga cikin su yakan je yazo daga kalma ta gaskiya qad sami'a hannasu wanda mutane yan uwan suka je suka jiyo fa yakzibu ma'aha 70 kadhiba sai je ya garwaya da wannan ƙarya din wato ƙarerai wajen 70 na 70 wata ila abinda Abdullahi da barka ke magana wato adadi mai yawa ne kawai fai shirimu ha kuluban nasi sai su je sai su wato kwankwada wa mutane wani karerayi din fa atla Allah ala zalika Sulaiman ibn Dauda sai Allah ta'ala ya tsinka da Annabi Sulaiman cewa ga fa abin da shedanu ke yi ga abin da shedanu suke yi kashi kaga ko da Annabi Sulaiman ya dawo kan mulkin sa bai san wadannan abubuwa sai Allah ya sanar da shi fa akhadaha sai ubangi sai Annabi Sulaiman ya je dinga biya da kwacewa fa da fana ha sai zai binne wannan abin tahta al-kursi karkashin karagarsa kaga abin da ka sa karkashin karagarka wa kake tsammanin zai zo ya dauka babu ba wanda kai tsammanin zai dauka falan ma mata Sulaiman to amma lokacin da Sulaiman ya rasu kama shaytanu bi tariq sai wani shaytani shaytanin aljani sai ya tsaya a hanya wato fa qala sai ya ce wa mutane ala adulku ala kanzi ala kanzi Sulaiman ba na nuna muku ba na nuna muku wani wato wata taska ba ta annabi Sulaiman alladhi la kanza li ahadin mithlu kanzihi al-mumtali yace wanda babu wani wato taska irin wannan taskar qalu na'am sai sai suka ce eh nuna mana fa akhrajuhu sai suka je suka fitar da wannan littattafai fa idza sihrun sai kashi wato sihiri ne tsabi ne a shi a ciki fa tanasaqat al umam tun daga al'ummai suka dinga bi suna kwafewa fa baqaya hal ma tahaddathu bihi ahlul iraq shine abdullahi da abdullahi cewa to daga cikin ragowar wannan sihirin shine aka samu mutanen babilan iraki da suke tattaunawa suke sihiri da shi na taurari da sauransu wannan zamu zo mu magana insha Allah kan wannan shi ba فأذن الله عذر سليمان سي أنبي الله تعالى سكد أذن أنبي سليمان فقال تتي وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر wannan wataƙila in ka ji za ka ji kamar ya saba da wancan bai saba ba wannan yana gaya maka cewa akwai wani bangare da su shaidanin suka je suka binne akwai wani bangare da sai da annabi suleiman sai da allah ta'ala ya tsinka yadda annabi suleiman ya ce akwai rabuwa ba shine sai ya riƙa bi kuma yana yana kwatowa to akwai kuma na uku wannan ba shi ne shi ɗaya ba akwai na uku wannan shi ɗanin watakila ko iblis ne ko ɗaya daga cikin wato a sakatori iblis ɗin suka yi wannan aiki wannan isnadin wannan wannan wannan da aka yi da na kawo isnadi ne sahihi Hussein ibn Abdurrahman Sulami fika ne abutacce malamin sa kuma shi ma Imran ibn Harith shi ma fika ne wannan kaga rubutu da rubutu duka an same su to akwai kuma na uku kamar da na faɗa shi ne bayan abinda annabi sulaiman duk abin da ya faru duk abin da kisa a rubuta sai ya ce wannan asibu ibn barqiya ya je ya rubuta masa ya mishi sakatare kamar da aka sani dama duk sarki zai magana ana rubutawa to sai suka rika bi yanzu daga baya wajen littattafai da suka yi na sihiri da kuma abin da shi annabi sulaiman yake ya ce cewa asibu ya rubuta masa to sai ya je tsakanin wato shidara da shidara sai su ɗauko wani littafin sai sai su sashi a tsakiya da wadannan shida ne kaga ai wannan idan ba dan ubangiji ya zo ya bayyana me ya faru ba za a yi ubangiji a gane wata udurin annabi sulaiman tunda yanzu ga shi ma ba ma magana kawai wanda suka binne ba ba magana wanda ya kwato shi ma ya binne ba a'a nasa littafin yanzu wanda ya rubuta ya sa sakataren sa ya rubuta abutacce yanzu shi ma an ji an ɗauko kuma aka ɗauko wannan sihirin aka dinga zizara shi a tsakiya to wannan da shi Allah ta'ala ya jarabci annabi sulaiman a saboda haka anan sai suka rabu kala-kala wasu aka samu suka rabu wato kungiya biyu kungiyan barko suka ce a a a da ba haka Suleimani yake ashe yake kafiri ne din da yana yin sihiri sihiri kafirci ne to kaga yanzu suka ce to shi shi ba shi ba su aure su ba wani azalimin sarki ne matsafi ne kaza kaza kaza kaza kaza sai kuma suna kintin ma mishi zagi daga wannan ne zaka ji da yawa arif da su aure su annabi Suleimani hadda da sai manzo Allah ma ya ce mishi annabi ai mu ba annabi bane a wajen suna mushi dariya wai Muhammad yanzu kai shi ne malakin jama'a annabi yanzu ai mu wannan matsafi ne sarki ne kawai malakun ne abu malakun ne abu zalim mai danniya ne mai kama kariya kawai wasu daga ciki kuma fitinannu su kenan su kuma sai suka ce a a a shi kenan gashe mutanen Allah ba ce suna sihiri mu ba mu je mu sihiri ai wato wannan sihirin ba wani abu ne ubangiji ne da ma ya koyar shi shi ya saukar da aka mu je mu koya ba mu cutai wannan shine wato galibi wanda suka kafa da shine wawaye cikin su su kuma malaman cikin su wanda suka san Allah a babu suna san san zuciya sai suka koma ba abin da suke yi sai wannan sai wannan sihiri din wannan shine abin da shi ma idan muka je muka koma littafi na tafsir da ibn ibn jarir al-tabari da kuma wato tafsiri na wato ibn abi hatim ar-razi shi ma suke rubutowa har ila har ila yau suke rubuto shi daga al-a'mash sulaiman ibn mihran daga minhal ibn amr daga sa'id ibn jubair daga abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas yake cewa asifu katibu sulaiman asifu sakataren sulaiman ne وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه ya kasance yana rubuta duk komai duk abin da Sulaiman ya ce ya rubuta yana rubuta kan mulki amma sai sai je ya sa shi a wani waje ya kulle shi ana an ce ma wato yakan haka wani abu kamar basement ne ko wani abu dai haka sai je sai ya karkashin kasa sai ya kulle wani abin da yake kenan ta ta kursi amma karkashin kursiyin Annabi Sulaiman to bayan Annabi Sulaiman ya rasu kuma akhrajatuhu shayatin sai shi ɗazu soja suka fito da wannan littafi fa katabu min kulli saqarain sihran wa kufran tsakanin kowace shaytana guda biyu sai su je sai su da wani sihiri da kafirci a wajen wa qalu sai suka bayan bayan annabi sulaiman ya kuma ga Allah suka ce hada allazi kana sulaiman ya'malu biha yace to wannan shine abin da annabi sulaiman yake yi fa akfaru fa akfarahu duhanun nasi jahilai daga cikin suka kafirta shi wa sabbu suka zage shi suka ce a su gaskiya wannan ai za a kafirci ne da aka shi kafirci ba gashi an gani ba ba gashi an ga an ga stampin sa ba ba a rubuta sa don asibu bane a wa qafa ulama amma malamai daga cikin suka sai suka yi tawakkufi suka suka ba su yi ba wannan hakar wayan ta fada falam yazal juhalum yasubbu yasubbunahu hatta azala ala hatta hatta azala Allahu ala Muhammadin wa tabu ummatahu bi shayatin hasan aka sakar mu anan Muhammadu wato wannan wannan aya shi ma wannan isnadi isnadi ne jayyid isnadi ne wanda yake ya tabbata zuwa ga Abdullahi dan Abbas to kaga wannan dai kusan sune abubuwan da suka faru na kawo asarin guda uku ba bambanta kowanne in ba ka hada su ba za ka fahimci asalin yadda abubuwan suka faru ba kaga dai anan wannan kisa abin da shi take gaya mana annabi Sulaiman ya yi shifta wasu abubuwa da shafi mulkin sa ko ya shafe shi karan kansa ma'asu ibn barqiya asu ibn barqiya ya je ya rubuta da umarnin annabi Sulaiman ya je ya sanya wannan abin karkashin kursiyinsa kar kuma manta ko shi an dama kuma sai sun sato sun je sun dauko wasu rubuce rubucen su da suka yi sun binne a wajen sannan kuma annabi sai bari kuma ya je ya ubangiji ya tsin kai da shi akan da abinda wasu suke yi na sihiri wato lokacin da ya rasa mulkin sa ya je sai aka kwato kuma da ƙara zuwa sai ƙarfa ƙarƙashin kursiyin sa kaga littafai guda uku kenan a wajen littafin farko shi ne wanda shaidan suka sa da kansu littafi na biyu shi ne wanda shi ya je ya kwato da ƙarfi da yaji littafi na uku ba wanda daga baya suka suka ɗauko littafin da sakataren sa asibi asibi ya rubuta sai suka dinga bi a tsakiya suna rubuta kuma wasu abubuwa ba abubuwa guda uku Allah ta'ala ya kyauta a kusan wannan abin da na faɗa kusan shine abin da galibin malaman tafsiri suke akai a irin su gashi mun kawo ruwa daga Abdullahi dan Abbas wannan dama magana sa ce galibi ko da ka ce ya faɗa ya faɗa ne a cikin abin da ake ji daga ahlul kitabi amma kaga ai qur'ani na mushi da shi da ubangiji kaga ya ce wa ma kafara sulaiman dan ya ga maka cewa wato wani abu ne kafirci suke suke wato suke wato danganta masa kuma wannan shine fasarar wato abinda Abu Ja'far Isa ibn Mahan Ar-Razi yake ruwaitowa daga Ar-Rabi ibn Anas daga Abu Aliya kuma shine maganar As-Suddi a cikin tafsirin sa kuma shine maganar Hasan al-Basri kuma shine magana da Surur ibn al-Mughira yake ruwaitowa daga Abbad ibn Mansur An-Naji daga Hasan al-Basri shine maganar Ma'mar ibn Rashid al-Yamani da yake rubuta da Qatada ibn Da'amat al-Sadusi shine maganar Mujahid ibn Jabr shine maganar malamai da yawa maganar Hajjaj ibn Muhammad al-Misisi al-Awad daga ibn Jurayj da sauran malamai da dama kusan duk wannan fasaran da suke yi kenan saboda haka wannan shine matashiyan fasaran wannan aya in dai ka fahimci wannan to yanzu ka fahimci me yasa ubangiji ya yake faɗa wasu maganganu in ba dai abin da ya bada saura na na maganar wato a magana wato su bangaren babila da su hautar maruta ba shi wannan isharar su ba za mu zo magana akan su wannan ma'ana da muka gaya a dunkule shine abin da ibn taymiya ya faɗa a cikin al-jawab sahih yake cewa li hada lamma zakara Allah subhanahu fi qissati Sulaiman an zalika saboda haka lokacin da ubangiji ya faɗa game da kisan annabi sulaimana kan wato me ya faru har shi da muke bibiyarsa wa kada shayatin katabu kutuba kufrin wa sihr abinda ya faru shine shaydanu sun sun rubuta littattafai na kafirci da sihiri wa dafanat ha tahta kursi sulaimana suka je suka binne karkashin wato karaga na annabi sulaimana falamma mata a lokacin annabi sulaimana ya rasu an haru dalika suka je suka bayyana da wannan wa qalu suka ce kana yasharu jinna bi hadhihi al-asma'i wal azaib suka ce wato da wannan sihirin ne ya mulke wato mutane da wannan sukule da ke karantawa da kuma sunaye da ke kira fa saddaqahu fariqani sai aka samu wasu wasu gungu guda biyu suka gaskata abinda wannan shaidanu suka faɗa fariqun bangaren farko qadahu fi fi sulaymana qadahu fi sulaymana suka je suka soki lamirin annabi sulaymana bal kafaru suka ma ce kafiri ne min ahli kitabi daga cikin ahli kitabi wa qalu suka ce man fa'ala zalika fa huwa kafir don da ya aikata wannan ta zama kafiri wa fariqun wasu daga cikin su kuma qalu sai suka ce na'in naqtadi bi sulaymana to mu dai ai ma shi yana annabin Allah yayi to balle mu mu za mu koyi annabi sulaymana wa naf'alu kama kana fa'al za mu je mu aikata kamar yadda yake aikatawa wa hum ahlul azaimi wa qalasibi ibn taymiya yake cewa sure masu surkulle masu karanta wasu abubuwa wasu incantations wasu abubuwa da suke faɗa haka dan kokarin su bauta ma wannan taurarin ko su bauta ma wannan shedanin daga baki su sihiri da shi yace to wannan in ka ga daga ina ka samu wannan daga wannan daga wato abin da aka rubuta din bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna cewa a Annabi sallallahu alaihi lokacin da aka fara samun tsabi a Al-Hasan Basri yayi magana kita a ba ai tun in za a tuna me yasa Allah ta'ala ya ba Annabi Musa mu'jiza na wannan sandan tasa ai a lokacin sa ba akwai matsafa ba a lokacin wato ya zama tsafi shi ke wato kasuwar tsafi ke ci shi sa kaga manzo Allah annabi Musa shi da aka bashi aka bashi wannan sandan tasa guda daya wanda in sai tsamu shi ma sai sai a wata sanda guda daya ga ta kawai sai daga wata cinye tsafin su to tun a lokacin akwai tsafi akwai mutanen Masar suna tsafi su kibba wannan da sauransu akwai mutanen Fainikiyun suna yi mutanen Babila suna yi mutanen kaza mutanen Yunan su ma suna yi saboda haka abubuwa sabi'awa su ma suna yi duka sabi'awa su ne wanda annabi ibrahim ya atabu da su fala ma janna alaihi lail wannan wannan aya din a so wannan shine abinda ibn taymiya yake fada yake cewa kana kana yastakdimu bi hatta yaqulu inna hadhihi al-asma kanat maktuba ala taji ha cikin su ba akwai wanda ke cewa wato annabi sulaimana waɗannan sunayen da yanzu ake fada a rubuce yake akan kan sarkinsa saboda haka idan ya zo kawai wannan in ya zai dan murza ko ya faɗa haka ya faɗa sai ya sihirinsa haka suke faɗa wa haza suratul khatami wasu wasu suka koma suna yin wasu zane zane suna cewa ga ga ga hatimin annabi annabi annabi Sulaiman sai a je sai a zo mai da shi sai daga baya sai a zo ana ana cewa maganin aljanu ko maganin kaza ko kaza kaza kaza kaza ko idan in na sa shikenan ba wanda zai ce maka komi a mulki na ba wanda zai ce min komi da abin ce abu da naga dama dan ubangiji dan wannan hatimin annabi Sulaiman ne idan aka samu wajen masu kulle wajen masu kulle wasu daga cikin wa haza kalamu asu bin barqiya wasu kuma suka da su rubuta rubuta rubuta su ce wannan magana ce ko littafi ne na asu ibn barqiya kamar kitabul ajnas da suke danganta masa har yanzu yana nan za ka ga babu abin da ke cikin tsafi sai a ce maka wannan mure wannan kaza wannan tarara kaza wannan tarara kaza in kai ga lokacin kaza ga lokacin sa'a ga lokacin rashin sa'a sai su faɗa su ce abai wai shi wannan asibu shi ya faɗa to da ƙarya suke masa ne ma yanzu ko rawu ilayhi da abinda suke dai danganta ma annabi Sulaiman huwa kalmu ala Sulaiman alayhi salam wanda duk ƙarya suke masa duk ƙarya suke masa saboda haka wannan shine wato abubuwan da suka rika faruwa da annabi Sulaiman na wato sihiri da su waɗannan mutane suka je suka koyo daga ba suka danganta ma annabi Sulaiman galibi galibi wannan sihiri da ake danganta ma annabi Sulaiman in ka je ka ruwa zaka ga sihiri na taurari za mu insha Allah zan magana kan mu kan sihirin taurarin nan saboda yanzu yadda aka aka cuta mutane da shi har yanzu wasu ke ganin cewa wannan sihiri da ake yi na taurari wani abu ne wanda yake Allah ta'ala ya saukar da shi za ka je ka dinka ne ka doshin su ba'arif al-kubra na Ahmad ibn Ali al-Buni za ka ga jawo ayoyi yake abin sa wai shi wai shi Allah ne sihiri amma ka jawo aya in kana rubuta kitabul ajnas za ka ga ayoyi suke jawowa suna cewa wannan ayi ne wai gashi wannan wato sirrin adam suleiman ne a wannan sirrin asif ibn barqiya ne wannan a kaza wannan kaza idan mutum yana neman ya farin jini a cikin wannan gashi wannan kwalli na annabi yusuf waye waye waye da sauransu wato duk kuma da annabawa ba sa yin komai kenan sai da sai da wasu asararu an bai annaba ba sa yin komai sai da asara mu ma shi wannan shi ne ya je janyo miyagun malamai a ƙasar da suka je suka shigo da wani abubuwa kuma suka mai da shi addini ya zama har ana aka mai da malanta da tsafi ai malami da rikakke fa akwai kaifin addu'a wato akwai kaifin tsafi wannan shi ne tsabin magana kenan akwai kaifin addu'a akwai kaifin tsafi kenan eh za ka ga galibi ai akwai wurare da yawa a san su mu a wajen mu ne can zariya to in ka shiga in ka neman garin tsatsuma ka je ka je kusa babu malamai ne fa na gani na fada duk kakanni ma na suka katu amma an kani wato watsafa na gani na fada har yanzu suna suna suna ne tana dan shiga amma har yanzu dai a wajen zaka ga mu a nan Kano wannan Kano ban sani ba madama ne ko ina madama su galibi ai littafin wanda suke karantawa ko littafin muktasar ina ne su kuma suke shaharin matsafa a nan ba dai duk ko iya zaka je in ka je ka masa haka zaka ji akwai wani gari zaka ga duk ya shahara a ta aika kun malamai ne nan eh sun iya ka ta zaure amma matsafa ne wallahi wannan abu suke suka dauko wannan abu suke suka dauko na tsafi wane ne ya nuna ba ya nuna ba wato mutane yahudawa su je su cewa ga abin wannan wato abin da shi annabi sulaiman ya binne muka ce wanda ko dai shedani iblis ne ko wani daga cikin ko wani daga cikin wato tawagansa amma na fuka bada iblis ne ai da abin shafi annabawa galin iblis shike da kansa amma dai shi abdullahi dan abbas shi abin da ya faɗa shine wato yace kama shaitan wani shaidani wani shaidani haka ce wani ya ce ana adullukum ala kanzin laysa laysa lahu mithlu shi zan nuna muku wata taska zan nuna muku wata taska wanda ba wato babu ba ku da irin irin wannan taska din sai nuna musu wannan abin da shi shaidanu suka je suka binne da kuma abin da shi annabi Sulaiman ya binne suka je suka suka wato sanya masa wato sihiri suka ce sihiri yake yi saboda haka wannan shine shine wato abubuwan da suka faru kan abin da kuma kasa kuje Allah ta'ala yana faɗan cewa wata ba'u mata tuli shayatsinu ala mulki sulaimana cewa shaidanu suka bibiyi a wata suka bibiyi abin da shaidanu suke faɗa na ƙarya akan mulkin annabi sulaimana annabi sulaimana bai sihiri ba jarabawa ce ya samu wani ya je ya hau kan karagarsa kaga da wato daga cikin ra'ila daga cikin ta'asa na wani shaidani ya zama an ba shi jagoranci ko na mutum goma ne sai ya ɓannan da kai shekara shekaru ba za ka taɓa irinsa ba ko gyara abu za a gyara ka ga abin gyara sun kuce maka tun daga nan na yan matsayin yan wannan kwanaki da ya hau mulki sai je ya ɓanna ya je ya buɗe babu sihiri annabi sulaiman da ya dawo sai ya je ya kwato ya kwato na kwacewa wasu daga ciki ma already sun binne wasu daga ciki kuma bayan ya rasu kuma suka je suka dinga ɗauko wani littafi na asibu suka dinga hiza da sihiri a ciki da haka bayan wannan musulman ya rasu suka je suka ce wannan shine abin da annabi musulman ya mulke mutane da shi to kaga annabi Allah ta kuma ya kafirci ubangiji annabi Allah bai kafirci ba bayan shine abutacce a ban kasa to shi anan Allah ta'ala yake cewa wa tabu matatun shayatin ala mulki sulaimana suka bibiye abinda wato shedanu suke suke wato bibiya suke yin ƙarya suke karantawa na ƙarya akan annabi mulki annabi sulaimana cewa ya mulki mutane da wato sihiri wa ma kafara sulaimana annabi sulaimana bai kafiri ba kafiri ba wanda ke nuna maka cewa sihirin da ake kafirci ne kenan don bai ce wa ba da zai ce wa ba hara Sulaiman Sulaiman bai sihiri ba sai ce wa ma kafara Sulaiman Sulaiman bai kafirci ba shi kaga wannan sihirin kafirci ne ba wanda zai dinga cika wani ido ce wai shi abin da yake yanzu kwanan ma kwanan ma wani zai ce wai wai akwai wata formula da za a baka ko akwai wata formula da za a baka in za ka yi wuridi za ka yi kaza za ka yi kaza inda aka za ka daidai wani lokacin kai wannan kai wannan wuridin wallahi sai Allah ya baka abin da kake bukata ka ji kace yana ya ci Allah ta'ala ba shi rantsuwa sai kace sai ya alƙawari ubangiji shi kace bauta wa lokaci ne wannan kamar da zamu yi magana bauta wa lokaci ne kace in zaka yi in zaka yi sai dai in zaka in zaka karanta wannan abin da kake neman bukata sai dai ka bari sai wato wata ta kai ya kai lokaci kaza kuma idan ka zaka rubuta sai dai ka zo kana kallon wuta kana rubuta wato wani aljani ne a wurin ake ake bauta ma wani abu wani aljani ne na wannan lokacin ake bauta ma ba wai magana ne na cewa za ka za ka fita sai dai karfe 9 za ka fita in ana kai karfe 9 da rabi ba zai fita ba wallahi sihiri ne tsaba ga sihiri ne duk wanda ga yana wannan abin ko dai jahili ne mai sani ba ko kuma wato mai san zuciya ne amma ya ce wannan abin ba sihiri bane ƙarya yake yi wallahi sihiri ne Allah ta'ala ki cewa lakin shayatin da kafaru ka sha shaydanu sai suka kafirta wai ka ka tambaye ubangiji me yake to sun kafirta da shi sai ce yu'allimuna an-nasa sihra su ne suke koya mutane sihiri a shi ka koyar da sihirin ma kafirci ne wani shi abin da ubangiji yake faɗa wa ma unzila ala al-malakaini babila harut wa marut kuma su ce koya musu wannan abin da aka koya ba aka saukar ma wato wannan mala'ikun guda biyu wanda suke babila haruta da maruta wanda insha Allah idan muka zo su ma za mu yi magana kansu kuma mu ji fasarar malamai da suke yi wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koya ba kowanne daga cikin su hatta ya kula har sun ce musu inna ma nahnu fitna mu fa ubangiji ya saukar da mu idan jarabawa fa fala takfur kaka kafirta fa ta'allamuna minhu ma yafriquna bihi min al-mar'i wa zawjihi tanan ne suke zuwa suna koyo abin da za su suke raba tsakanin miji da mata wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah ba za su ba sai su cutar da kowane dan adam ba sai da izinin ubangiji sai ubangiji ya ga dama da haka in ai sihirin ma sai ubangiji ya ga dama wa ta'allamu da ma yadurruhum wa la yanfa'uhum amma dai suna zuwa suna koyan abin da zai cutar da su ba zai amfana da su ba yanzu ka je ka duba ga mai sihiri in ka je ka duba ko yanda yake bacci duk wani ban ce ka duk wani mai sihiri ba ka je ka bi rayuwarsa ka ga inda cutarwa yake a rayuwarsa akwai wanda ba ya iya bacci da lafiya lafiya lau akwai wanda a cikin a cikin yaran su za a san za a rinka samun wasu zakka ko a shanye wani yaran sa kafa ko a hada wata yarinya sa aure ko ai kaza ko ai kaza ko ai kaza ko ai kaza akwai wanda za a hana shi aure baki da sharadin shine luwadi za a rika yi da shi shi dan za su rika yi da shi wannan akwai su duka sai haka ubangiji yake cewa wa ta'allamu da ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyi abin da zai cutar da su ne ba zai amfana da su ba wala qad alimu kuma sun sani dan asalar da su laman ishtarahu cewa duk wanda ya je ya sayi sihiri da kudin sa malamu fil akhir min khalaq to bai da rabu alahira wala bisa ma sharu bihi anfusahum tur da abin da suka suka je suka sayar da kansu da shi sun ada imanin sun dauki kafirci law kan ya'lamu inda sun sani insha Allah fasara waɗannan ayoyi idan muka zo gobe za mu ci gaba insha Allah ta'ala abinda muka tarji Allah ya ba mu lada abinda muka kusa Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am mun taɓa yin magana mai ɗan tsawo a nan wata nan da muke da muka babban sihiri a kitabun tauhid amma a takaice a maganar hisabi ilimi ne akwai wato ilmun nuju alhisabi alhusbani ko mai za ka kira shi wanda shi lissafi ake da shi wannan ubangiji ko a cikin qur'ani ya riga ya fara cewa li ta'lamu adad as-sinina wal hisab saboda musan lissafi tafiya wata nan da shi da meye da meye muke muke muke sanin wata tayi 30 ko wata da tafiyan wata ne muke muke sani wannan to din mun je mun sani wannan shi ana kace astronomy da turanci wanda ba ce abin da ake ake ake ake cewa haramun ne wannan ba ba kuma bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba har arna a jami'a suna kanta da wannan ilimin kai ban a secondary school ma akwai inda ma suke kanta da wannan ilimin kai ni kai na ina da wasu daga cikin littattafai da aka yi dan a saba kasu kana da turanci ba ban da larabci da turanci ma za a maka wani ba ba textbook haka shafi dan 250-300 haka ka karanta kun kanta za ka gani a ce in ka kaza to gashi kaza abin da ke faruwa kaza da kaza da asama in ta yana cewa ma idan suka malaman tauraron da suka ce za a yi kamar dare dare biyu nan da ake da sauransu sai ya kasu kuskure saboda ubangiji yanda ya sanya komi a sama ya tafiya da tsari da kuma lissafi to wannan shi ne ake kira ilmin nujum al-hisabi wannan lissafi ne kawai ilimi ne kimiyya ce akwai kuma ilmin nujum at-ta'thiri ilimi na nujum ilmin tanjim ake kiran shi at-ta'thiri wanda ake cewa duk abin da kaga ka samu a duniyar kasa to tasirin duniyar sama ne in ka kai kiba to an haife ka ne a wato wani lokaci na wato wata tauraro ce dama ita duk wanda aka ita wato ƴaƴanta tana sa su yi kuɗi su kiba in ka an haife ka kyamushe ko kayan matalaka to an haife ka ne a lokacin wato ba rakin ba lokacin sa'ada na wannan tauraron ba lokacin wato nahisi da wannan lokacin nahisi shine wanda ba shi da albarka wanda shi shi'umi lokacin shi'umcin wannan tauraron saboda haka komai akan wannan suke lissafawa to asalin su sun waɗannan ilimi ka an fara su theoretically ne gaskiya za mu zo mai magana kan wannan amma dai dai an tambaya wanda da ta an fara shi su Pythagoras suka fara su sun yi shi a tsayin tsammani su kuma shi da suka zo suka ɗauko wannan wannan abin da aka fara a matsayin tsammani nazariya ce gani ne sai suka ɗauko abin da za ba su da isa ne wanda su bautar da mutane sai suka mai da shi zama hanya ce ta dabu da suke da sihiri saboda haka sai suke cewa ta har shakespeare in kana zuwa kana karanta na turawa nan akwai na turawa da aka rubuta za har shakespeare da waye da wani wanda kasan wani shahararren wato kasashe da aka rabe a turai za ka ga lokacin an haife shi lokacin tawaro kaza sau shi sa iya wannan don haka haka ne yanzu ni da aka in aka haife ni lokacin shi lokacin shi umci wannan tawaron kaga ba sai na je da kokari ba kenan mun je da kokari kawai wannan shi ne sakon saboda haka wannan shine kuma abin da Qur'ani yazo a nan yake yake haramta mana ai wannan haramcin da ake ta magana na wato kabunci kabunci ai galibi ma akan tawarin da tawarin da ake magana kamar da zamu zo mu faɗa sai ka ilmu ju'a ta asiri ka ce duk in nayi kuɗi tauraro in ba kuɗi ba tauraro to wannan daga nan an fara ta bokacin kenan in yayi yawa kuma shi sai ga a ce ba za ka fita ba ba zan yi kaza ba ba zan yi kaza ba sai lokaci kaza sai lokaci kaza sai lokaci kaza hatta zo mai da muke sa ake daga ana ba wa ɗan siyasa da waye da ɗan kasuwa wala duk wannan taurarin ne a ce komiya da lambansa wala duk taurari ne duk bid'a ce a ba kafirci ne kuma ba ba bid'a ba kafirci ne asalin shi Allah ta'ala ya kyauta insha Allah ai ba mu kare ba mu kare ba za mu zo mu magana kan shi wannan kwanakin kusan duk ayar nan shi zai dake mana lokaci na san da ba za mu yi ba shi dai ba da ne tsammanin kamar sai shekara mai zuwa saboda haka sai mu ko kwana goma sai mu huta amma dai abinda ba zai iya faru ba za iya samu ba baki daya to kuma ba za a bar shi baki daya ba sai a yi a faɗa wani abu da zai iya yiwa ko a kwana uku nan ne insha Allah ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi Thank you.